بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها وقيل فلا تعدل بأمرك واستدمه فما صلى عصاك كمستديم نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada a cikin sunnar shi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce inna Allah ta'ala haƙiƙa ubangiji maɗaukakin sarki yuhibbu ma'aliyar umur wato yana son al'amurra waɗanda suke maɗaukaka yana son maɗaukakan al'amurra dukkan al'amari wanda yake maɗaukaki ne al'amari ne wanda yake na girma na mutunci na darajantawa to ubangiji subhanahu wata'ala yana son shi dukkan wani hali na girma da karamci da mutuntawa Allah tabaraka wata'ala yana son shi wa yakrahu safaha ubangiji tabaraka wata'ala yana kyamar kasassun al'amurra dukkan al'amarin da ya zamanto kashashe ne ƙasƙantaccen al'amari ne abinda a cikinsa akwai rashin kula da rashin kyautatawa da rashin ladabi da rashin wato da musantawa da sauransu to Allah tabaraka wa ta'ala yana kyamar wannan al'amari to anan duk abin da aka ce maka wannan abu ne wanda yake mai kyau a addini na musulunci shari'a tana son shi to ka aikata shi ubangiji tabaraka wa ta'ala yana so dukkan abin da yake kaskanci ne da muni da komawa baya cikin aikata shi to Allah tabaraka wa ta'ala yana kyamar bawa ya aikata shi waƙila aka ce fala ta'jal bi amrika wastadimuhu fama salla asaka ka mustadimi yace fala ta'jal bi amrika kada ka gaggauta da al'amarinka duk wani al'amari na alkhairi da ka sa shi a gaba to kada ka gaggauta ka ce so kake ka yanzu ka zamanto sha yanzu biya yanzu ka fara karatu so kace yanzu ka zamanto gwani gangaram alaramma kada ka gaggauta da al'amarinka wasta dimuhu ka nemi ka dawwamar da al'amarinka duk wani abu wanda yake na alkhairi ne to kadda ka yi gaugawa cikinsa kadda ka ce kawai kai fufurfufur komai cikin karfi da gaugawa za ka bi shi da garaji wannan shi ne hau ka nemi ka dawwamar da al'amarinka kaɗan-kaɗan kaɗan-kaɗan doki ɗaiɗai ba ta barin baga yau da gobe mai ƙara sabulun wanzami ce innal jadidaini idza mastaulaya ala jadidin adani ya hulil bila kamar yadda ɗan duraidu Allah ta'ala ya ji kansa da rahama wato ya faɗa a cikin littafinsa makasura don haka duk wani al'amari na alkhairi kadda ka gaggauta a kan shi kadda ka yi gaugawa ka ce faca-faca kai so kake kobi a ce kayi shi ka huci a ka nemi ka dawamar da shi don fama salla a saka ka mustadimi sandarka bata narke ba bata kone ba bata babbake ba fama salla wato sandarka bata kone ba da kyau ta koma gawayi ga mustadimi kamar wanda ya nemi ya dawamar da ita a cikin wuta din yanda wuta ta kai wuta kana jefa sandarka a ciki kawai sai ka huddo ta to sai dai ya zama to saman ne ta yi faka-faka ta kama da wuta amma inda za a fasa ta za a ga cewa cikin akwai gurin da bai ma san ana yi ba amma wanda ya sa shi kuma sandan shiwa a cikin wuta ta kwana ya sa ta cikin garwashi ta kwana in ya tashi ya ɗauko ta in aka baje ta ga baki ɗaya za a ga cewa ciki da bayanta ya koma gawayi to haka nan wajen abin da ya shafi sanda irin idan ya zamanto ka kawo sandarka wanda take lankwasashiya sai ka ɗora ta akan gurin da za ka miƙe ta irin idan aka kawo allo wanda yake mai tudu da korami yadda ake ɗora shi akan dutse da sauransu dai a ga cewa dai dutse a ɗora mai dutse a kan shi zamanto don ya nahe daidaita ko to wannan ba zai zamanto ba ɗaya da wanda shi dama asali ma mai kyau ɗin ne an gane din yanda karyayye yake din yanda gyaran shi yake ba zai koma ba kamar yanda yake na asali kamar yanda hausawa suke cewa gari baya zubewa ya kwasu duka ko to haka nan idan kana so ka zamanto gangaram ka zamanto kwararre ka zamanto gwani ka zamanto ficacce alaramma to shine zamanto al'amarinka ka dawwamar da shi kada ka mai faka-faka ka ce da ɗumi-ɗumi ake bugon ƙari kaɗan mai bugo ɗaya to yanzu din yadda za ka yi karatu da kyau ka mai sauka ɗaya ka yi watsi da shi ko in ka shekara guda ka dawo sai ka ji wani gurin kamar ma baka taɓa yin shi ba amma wanda shi kuma zai raka mai yayyahi yau da gobe jibi da gata sai ka zo kana cewa wani huɗa na fi shi talawa da wani na fi shi kaza to menene bambanci na da shi yanzu ya zamanto ya kawo mana har ma ya fice ni shine shi al'amarin shi ya dawwamar da shi ni kuma nawa sai na yi lissafi da yadda nake da kaifin kwakwalwa yanzu za a ba mu bincike kai tsaye ni in je in yi bincike in zo in bada amma shi kuma idan aka bada bincike baya iya yi kai tsaye a hankali yake yin kayan shi da sannu sannu ruwa ne mai aiki da sannu ruwa ne mai aikin sannu da kaɗan-kaɗan yake yin kashi amma idan ya kawo wannan bahasin da ya yi wannan binciken da ya kawo to kowata kalma kamar ya tambaya a kanta ya san inda zai nuna ka same ta saboda ya bi abin shi a sannu-sannu ya dawwamar da karatu to haka na yanzu mu ɗauka ka sabke littafin kawa'idi ka sabke akhdari ka sabke ishmawi ka yi al'arba'unan nauya ka yi littafi kaza ka yi littafi kaza amma kuma sai ka je ka tattara su ka ajiye su a cikin kwandon shara ba ruwanka da ka ko ka yi nazarinsu ba ruwanka da ka yi dabara ka fara koyar da su ga waɗansu ba ruwanka da kaza ba ruwanka da kaza shi kenan lokacin da ka yi karatun ka yi shi da inganci ka fahimci komai a ciki to amma yanzu lokacin da ka je ka janyo shi daga cikin kwandon shara sai ka leƙa ka ce za mu kaɗe a littafin nan ƙura mu fara karanta shi sai ka kaso mafi tsoka cikin littafin gabaki ɗaya kama manta shi ce dama wannan kalmar akwai ta a cikin ta'alimi sannan nake tambayar malam ita za a ga da yawa daga cikin mutane suna tambaya sun kai littafin irshadu salik askari suna karatu amma kuma amsar tambayar tasu tana cikin akhdari me janyo haka saboda littafi idan ka karanta shi sai ka yasar da shi kawai yanzu gurinka shine ka karance na gaba ba gurinka ba za a yi sauka nawa ya kamata a ce kuma ka mishi tsakankaninka da kanka sauka biyar za ka mishi sauka hudu za ka mishi muraja za ka mishi wanda take mai tsabta kowace takarra in ka samu sai ka gane samanta da tsakiyarta da ƙarshenta kowace takarra sai ka gane samanta da tsakiyarta da ƙarshenta in aka faɗi wata kalma a cikin littafi kaza za ka iya cewa ni a littafi na a daidai sama za ka same ta irin misali ƙur'anin da ka saba yin karatu da shi yanzu inda za a tambaye ka sumuni na ƙuli ta'ala a ina yake za ka iya cewa a tsakiyar takarra yake ko a ƙarshen takarra ko a saman takarra yake saboda kai kawo da kake da takarra da shi to haka nan a littafin zai da aka ce ina za mu samu magana kaza a cikin littafin akhdari ka ce a irin rubutu namu na ɗan zaria za a same ta kamar daidai kaza kuma a sama-saman nake ganin wannan fasali din ba a tsakiya ba yake fasali na kaza ne yake a tsakiya fasali na kaza shi kuma a sama yake dan da kana budewa hannunka na hagu ko na dama zai ce maka guri kaza saboda an kwamu to amma in dai baka yi haka nan ba ko duk yanda ka kai akan kaifin kwakwalwa ba yanda za a yi ya zama to ka haɗa kanka da wanda ya dawamar da karatun shi wanda kullum shi aikin nashi karatu kuma kullum aikin shi bitar abin da ya koya na baya saboda ya tabbatar da su kuma ya dora wani akai mun gane sabkewa littafi ba shi bane babban makasudi yin nazarin littafi shine babban makasudi in muka sabke littafi wannan za mu ƙara yi wa Allah ta'ala godiya akan ni'ima da ya bamu ta muka sabke littafi amma yanzu jajirtaccen aikin shine yin nazarin littafi din na gane shi duka wata kalma ce ban gane ba wanda nake buƙatar a ƙara min sharhi a kanta menene ban fahimta ba a ciki wanda nake buƙatar in fahimce shi wata kalma ce ya kamata a ce na mata sharhi da hausa wace ce zan mata da larabci wannan duka sai daga baya ka dawo kana muraja za ka gane haka amma in ka je ka ajiye shi na yi littafi kaza na yi littafi kaza na yi littafi kaza amma za a ce maka menene hukuncin mutumin da shi ya zo shi cikin sallah ana sallah kawai waɗansu ka matse shi bai bar ruku sai da aka tafi sujada ne lamarin shi kace kai wannan hidaya tambayi malam wannan tambayar dai cikin muhtasar ko cikin littafin mudawwana batun a cikin akhdar ya koyar da kai saboda ba kai ka kawo ba har ka sha'afa mun gane da kyau na'am
قال أبو حنيفة لأبي يوسف رحمه الله تعالى كنت بليدا فأخرجتك المواظبة وإياك والكسل فإنه شؤم وآفة عظيمة
قال أبو حنيفة الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الإمام الأعظم ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mazhabobi guda hudu na addini na musulunci ya faɗa ga ɗaya daga cikin ɗalibansa shine abi yusuf al-balakhi rahimahumallahu ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ji kan malamin da almajiri al'imamu abu hanifa da al'imamu abu yusuf al-balakhi to al'imamu abu hanifa ya faɗa ga wannan ɗalibin nasa babba ya ce kunta balidan ya ce da kai duku ne lokacin da ka fara zawa makaranta duku ne kai ba ka ganewa karatu a karo na farko hatta a karo na biyu hatta a karo na uku sai an yi ta zuba maka an yi ta zuba maka an yi ta zuba maka sannan daga ƙarshe za ka gane amma fa akhrajatka almuwazabatu almuwazaba dawwama akan karatun sai ta fitar da kai daga wannan dokantaka ka koma ɗaya daga cikin waɗanda suke da kwai kaifin kwakwalwa idan ya zama to mutum duku ne sai wannan dukantakar tashi ta haɗu da ijtihadi da ƙoƙari za ku iya zauwa kai ka karanta safa guda tun daga farko har ƙarshe ka koye ta za ka iya ɗaukanta amma shi kuma ko rabin safa ba a iya ɗauka amma sai ya zama to kai karatun kana mashi shan ruwan tsuntsaye shi kuma karatun yana mai yana mai yayyahi kowane lokaci yana muraja'ansa kuma yana zauwa makaranta kaga inda a kullum za ka dinga karanta kashi ɗaya a kullum za ka dinga karanta safaha guda ɗaya amma ka dinga yi wa karatu shan ruwan tsuntsaye shi kuma wannan a sati zai karanta safaha guda ɗaya tal amma kuma ba zai yi wa karatu shan ruwan tsuntsaye ba a kullum yana yi wa karatun ilimi yayyahi kullum yana karatu yana muraja kullum yana karatu yana muraja idan aka ɗauki lokaci mai tsawo sai ya zama to dokantakar shi ta rufu kai kuma wannan kaifin kwakwalwa taka ta bayyana cewa ka yi sakaci kana da kai kaifin kwakwalwa kana haddacewa abu wannan sai ya ruɗe ka ya sa ka fasa karatu sai ya zama to daga ƙarshe wannan duku din ya fita daga sunan duka ya koma cikin masu kaifin kwakwalwa har a dinga buga misali da shi za a gani da yawa daga cikin wanda da kuna karatu da su wanda ka san ba sa ganewa amma kuma suka fara ganewa suka zamanto suna da tilawa mai kyau har ya zamanto ana buga misali da su diba ga dawa ne rabin su ne sai ya saci guda akan shi yana ta bugawa da kyan zai haddace amma daga ƙarshe yanzu gashi nan yana ɗaya daga cikin wanda suke gangaran a gari wani daga cikin dattijawa yana ba mu labari ya ce kaɗan raba ya tafi da ba a yuddu a allansa har ya je ya dawo ita ce a allansa kusan wata biyu ya yi a can amma wa yuddu ce a allansa saboda a da in aka yi noma a gama kafin a komo aikin a shiga aikin kaka ana ɗaukar lokaci mai tsawo ba irin na yanzu bane muke faka-faka ɗin nan ana gama wannan an shiga wannan ana gama wannan an shiga wannan kama ana jiran tashin alkiyama yake an gane ko to a da ana ɗaukar lokaci bayan an gama maimai akwai hutu da ake samu mai tsawo to ya ce ya tafi ya dawo duka wa idu ya je ya dawo amma kuma gangaram ne yanzu an gane da kyau na'am wa iyaka wal kasala yace ka shedinka da lalaci ka shedinka da kasala kasala mutuwar jiki son hutu fa innahu shu'um haƙiƙa kasala lalace san jiki da san hutu shu'umi ne wa afatun azimatun kuma aibu ne wanda yake mai girma ga ɗalibin ilimi idan aka kana da kwai lalaci da san jiki da rashin san karatu to lalle wannan aibu ne mai girma a tattare da kai komin kaifin kwakwalwarka to wata ran sai kayi nadama akan lokaci kaza da ka bari ya tafi haka nan ba tare da ka ci moriyarsa ba da lokaci kaza da lokaci kaza wanda kana da imkaniyar da za ka yi karatu a lokacin amma kuma sai ka so jiki ba ka yi karatu ba na'am mun gane da kyau na'am
قال الشيخ الإمام أبو نصر الصفار الأنصاري رحمه الله تعالى يا نفسي يا نفسي لا تلخي عن العمل في البر والعدل والإحسان في مهل في مهل وكل ذي عمل في الخير مختبط وفي بلاء وشؤم كل كل ذي كسل نعم قال الشيخ الإمام الشيخ دتيجو الإمام شوغبا أبو نصر baban nasir as-saffar wato wanda yake sai da kayan bushe-bushe irin su kusar da sauransu kayan da ake busawa dai al-ansari wato mutumin madina Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce lashe akalu alhamdulillah a sheikh malam muhtar an samu tako masha Allah ya ce ya nafsi ya nafsi la turkhi anil amali fil birri wal adli wal ihsani fi mahali فكل ذي عمل في الخير مغتبط وفي بلاء وشؤم كل ذي كسل yace ya nafsi ya nafsi wato wannan munada ne wanda an shafe wannan ya'un ta jingina ta nisba ya nafsi ne to sai shafe ta sai ce ya nafsi wanda kuma wannan ya halitta a cikin larabci an gane ku ya ce ya ƙaumi yana ga akwai shi a cikin alkurani ko wa ya ƙaumi maliya ya ce ba ya ƙaumi ya ku mutane na ya ce ya ƙaumi ya ƙaumi ibudullah wa ya ƙaumi man yansurni min Allah in darattuhum afala tadhakkarun an gane waja'al munadan sahha in yudaf liya ka abdi abdi abda abda abdiya kamar yadda dan malik ya faɗa ya halitta ka ce ya ƙaumi ya ƙaumi ya ƙauma ya ƙauma ya ƙaumiya ya halitta an gane ko ya nafsi ya nafsi ya raina ya ke raina la turkhi anil amali kada ke sakaci game da aiki na alkhairi kada ke sakaci ya zamanto ki a wato al'irha shi ne saka abu ya zamanto baka damu da abu ba irha usutur shi ne saka labule to ya ce raina kada ke sakaci game da abin da ya shafi aiki na alkhairi filibirri cikin aiki na alkhairi tallaba wa 'yan uwa sadar da zumunta, karatun alkur'ani, sadaka da sauransu, wal'adali da kuma adalci, wajen abin da ya shafi tabbatar da adalci baiwa mai gaskiya gaskiya da wanda yake da laifi a tabbatar da laifi a kansa. Wal ihsani da kuma kyautatawa fi mahalin wato a cikin bi a sannu-sannu. ɗaya bayan ɗaya daki-daki almahal shi ne ka bi abu a sannu-sannu ba tare da kayi garaje ba wajen albirru aiki na alkhairi akwai buƙatar ya zama to ka tsaya ka lura da kyau wanda ya dace a tallabawa da a tallaba mai kada ka je da son ku zo tunaka ka dinga tallabawa wanda bai dace a tallaba ba kuma ga wanda ya dace a tallabawa a kusa da kai a hannunka na dama ko a hannunka na hagu amma ka tsallake ka koma inuwar giginya na kusa sai dai ala bashi haƙuri sai na nesa zai ji ta mun gane da kyau shi ne ce ya nafsi ya nafsi ya raina ya ke raina la turhi ma'anarsa shi ne ya nafsi ya nafsi la turhi anil amali kadda ke sakaci akan aiki filbirri wajen aiki na alkhairi wal adali da adalci wal ihsani da kyautatawa fi mahalin a cikin bi a sannu sannu ce dan me yace fa kullu dhi amalin fil khairi mutabadun dukkan ma'abucin aiki na alkhairi mutabadun abin yin mangari ne abin mangari ne idan aka ga Allah ta'ala ya tabbatar da kai akan wani aiki na alkhairi kana yin sa aga kana da kokari wajen abin da ya shafi zuwa masallaci akan lokaci a yi sallah da kai tare da jama'a za ga waɗansu daga cikin iyayen sa'anninka za su dinga mangarinka su dinga cewa 'ya'yansu kuɗi ba ku kallaciwa ne sallar asuba ma da shi muke sallar azhur da shi muke magriba la'asar isha'i duka tare muke da shi amma ku kuma ba ku zuwa masallaci sai an ce alhaji wani ya zo shi saboda ku samu biredi an gane ko ko irin abin da ya shafi karatu idan ya zama to kana ta kwama allanka kana ta kwama allanka abokin baban abokinka ya zo huce ya ganka kana ta kwama watan da aka yi asuba amma ya tarar ɗansa yana barci a gida ya tashe shi ya ta mai fada kana ga wani yana na yana karatu wani yana burge yana kaza yana kaza yana kaza to dukkan wanda yake aiki na alkhairi muktabadun abun mangari ne za ka gani yana burgewa mutane da yawa kana aiki na alkhairi kana burgewa mutane da yawa mutane su ce wane yana burge mu wane yana burge mu ba dan ya dauki wani abu ya danka musu ba saboda wannan aikin na alkhairi da yake amma kullu bi kasali dukkan ma'abucin kasala fi bala'i shi kuma yana cikin bala'i jarrabawa wa shu'umin da kuma shu'umi canyi a kullum mutumin da yake da lalaci a jiki yake da san jiki da son hutu shi kuma a kullum in bala'i ya fada mishi ya ce can a yayi canhi kaza ya ce wallahi saboda na auri wancan ci yayi canhi kaza ai wani aboki na shine ya je min magani yayi canhi kaza ya ce ai wance ita ce suka hada baki da wani aka mun kaza shi dai a kullum yana cikin bala'i kuma yana cikin canyi wancan bala'in ya faɗa mishi ci da dai yana zuwa makaranta amma yanzu kawai na yi watsi da ita na fasa zuwa sai zargi da suwane da suwane da suwane ai su suka dan kwafe shi shi ko ba wani wanda ya sa mai hannu kawai san jiki da son hutu shi ne hana shi ya tafi ya karatu kuma daga karshe sai ya liƙa waɗansu wannan lalatar tashi ce suwane ne suka mishi to duk wanda yake mabucin kasala za a ga haka ne shi zai ce su wani su suka hana shi karatu da ya dauko niyyar karatu amma kuma aka jefe shi kawai aka sa mishi barci kullum sai barci kullum sai zaman fada kullum sai hirar banza kullum sai kaza kullum sai kaza amma baya tunanin cewa a lokacin da ma kowa ya san da cewa annafsu ammaratun bisu'i sannan kuma ma yake da sanar da huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bi shahawat duk hanyoyin da zaka buka shiga aljanna to abubuwan da rai ne ba ta so dan haka ranka ya ta kitsa maka kada ka tafi makaranta kana barcin rana ka tsara zaka dinga barcin rana na awa biyu ta ce to kada ka tafi ka tsaya ka huta karatu ba yanzu ba za ka fara sai an kwan biyu ka tsara ana karatun asuba daga an yi sallar asuba ka ce ai barcin nan na sallar asuba na fi jin daɗin shi ta ce in bayin shi birnin kaina a tukunya yake ta ce to kada ka tafi makaranta allah naka dama da ka kwama shi kayi kaza kayi kaza shikenan kawai ka rufe ka rufe da bargo in dama ana zawa tashin ku ka canza guri inda aka zo ba za a gane ka ba ka saba in ka tashi da ka dan yi karatu da sauran su kawai ta kiɗa maka kai wani yau ziyara za ka kai wani je ka ka ce ranar sunan ina karatun ta ce je ka ka tafi ya kawai ka kuma dan bita daidai kai ba arabin ba kai ba bokon ba kai ba ƙur'anin ba kai ba ilimin ba ya zama to ka tashi daga ƙarshe kuma ka yi wani ɗaukowa karatu daga farkon lamarinka amma kuma daga ƙarshe sai ka zubar da shi sai mutane su zo su yi ta huce ka su yi ta huce ka su yi ta huce ka daga baya ka ce wannan yaron hada a baya musu ki amma dai kawai ja shi dan ya zo shi ya kaza ya kaza ya kaza ya ci nasara akan ka kuma ba wani wanda za ka liƙawa na'am an gane da kyau yawwa na'am قال المصنف وقد اتفق لي في هذا المعنى فأي نفس التكاسل والتواني وإلا تثبت تثبت إذا الهواني فلن أرى فلن أرى للكسل الحظ يرضى سوى للكسالى للكسالى فلم أرى للفساد الحظ يعطى سوى ندم وحرمان الأماني na'am قال المصنف الإمام الزرنوجي الله تعالى يجكنس درحمة يجي وقد اتفق لي في هذا المعنى wato haƙiƙa waɗansu baiti guda biyu sun haɗu da ni a cikin wannan ma'ana sun zo min wanda suke ɗauke da wannan ma'ana game da abin da ya shafi aibun kasala da son jiki da son hutu ya ce da'i na fusitta kasula wata wani wa illa fathubuti fi zal hawani falam aralil kusala alhazza yuɗa siwa nadamin wa hirmanil amani ya ce nafsi ya ce raina da itta kasula ki bar lalaci da son jiki da son hutu wata wani da kuma jinkiri wajen aikata ayyuka na alkhairi ki bar lalaci da jinkiri idan aka ce wannan abin za a yi shi a yanzu to wani za ga cewa ya sani sare za a fara misali za a fara karatu karfe biyu to wani ya sani sare karfe biyu za a fara karatu amma kuma sai karfe biyun sai ta buga a gida zai ce to barin tashin sa riga ta tafi makaranta ya sani karfe biyu za a fara karatu saboda ran shi za ta kiɗa mishi kai inda in kaje kama wata ran da babu kowa kake zuwa kawai bari sai karfe biyun ka tafi an gane ko wani shi kuma wani lokacin yana kwance yana danna salula yana wadaf lokacin karatun ya zai ce bari ina jiran wani ne mai domin amsa in rufe wannan kuna kusan ɗin da kuma karanta yana ya hali ya zama to ga baki ɗaya ya shanta ke har lokacin karatun kaso mafi soka ya tafi kuma daga ƙarshe lafiya kalwa alhamdulillah lafiya kalwa alhamdulillah alhamdulillah kuma daga ƙarshe ya ce karatun ma ba zai tafi ba saboda ya yi retar shi kuma retar kin tashi ta san jiki ci ya ce to raina da ita kasula ki daina lalaci da san jiki wattawani da jinkiri idan aka ce attawani shine atta'akhur da jinkiri wajen abin da ya shafi aiki na alkhairi abin da zai ɗaukaka kimarki a wannan gida na duniya da kuma gida na lahira wa illa ya ce da ita idan kuma biki daina jinkiri ba da kasala a cikin aiki na alheri fatsubuti ki tabbata fi zal hawani a cikin wannan kaskanci din inda har mutum zai biya wa zuciyar shi abin da take so din ya mata ko na ta huta in aka tashi a gidan kwana a bar shi shi kadai yana barci sai ya kai karfe goma yana barci ya tashi ya yi wazaf ya yi mesaji in sallar shi ta ɓace ta ta wazaf ya yi ta mesaji aika mutane mesaji yana muku barka da safiya allah sa ku yi wuni lafiya a kullum sai ya kai sha ɗaya sha ɗaya yana hutowa ga wani ya zo shi da dala arba'in ya ce a je a siyo kayan shayi a dora sai a kai karfe ɗaya ya ce to wa'illa idan har ba za ki daina kasala ba da kuma jinkiri wajen aiki na alkhairi ki tabbata a cikin kaskancin da kike kai saboda duk wanda ba zai yi kata'us ba ba zai ciri ba ya kullu wajen aiki na alkhairi to shi kuma kaskancin da yake gani a yanzu haka zai kasance a kan shi a gobe da jibu da gata mun gane idan baka tashi ka je ka nema ba za ka dinga ganin dala biyu da dala biyar da dala goma da dala ashirin tana yawo a hannun jama'a amma kai ka raka cewa wani ya ne aka yi kuɗi baya hawa dawa hannuna kaga wannan ya canza jika goma ya barar da ita amma kuma baya hana ka gobe ya hudo wata goma amma kai in za a tambaye ka ka taɓa rikiya jika goma taka ta kanka za ka ce a'a baka taɓa rikiya ba saboda da barci za a samu jika goma da barci ka taba gani mai barci ya samu kuɗi kai mafarki dai ka samu amma kana tashi ka ganka a kwance a saman tabar malka in ba shi huda ma akan tabar malka za a gani ka tashi da bakin ciki in dai za ka yi kasala da son jiki da kuma jinkiri wajen aiki na alkhairi ko to a kullum za ka raka ganin mutane suna damawa da abubuwa amma kai kuma ka ce an aje ka a jefe da saboda baka kama ba hanya an gane a wanda yake kaunar zai samu tsira amma kuma sai ga ya sa a ranshi shi dan aljanna ne amma kaga shine tambada shine zagi shine modi shine zina shine shan giya shine kaza shine shan kaza ya kama hanya ko bai kama hanya ba ya kama hanya ba ko tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabasi kana so a sa ka cikin sahun yan kasuwa na ƙurai amma kai kuma baka kama ba ma hanya gashi nan kullum barci kake amma in ka zo ka za ka raka lissafi da kwakuleta yanzu in na saro kayan kaza sun zama a kan kaza in na saida suna ci kaza amma ka ba ɗaki nawa kake kawai ka yi ta zuba banza banza yanzu in aka siyo kayan miliyan biyar a ciki an ci jika kaza an ci miliyan guda an ci kaza an ci kaza kullum a cikin ɗaki kawai shine in kuka zauna da mutane hirar ka kenan amma kai kuma ba wani katabus da kake baka taɓa ba gwadawa ce to ai jirgin ruwa ka taba ganta ba ta yi tafiya a ƙasa nan kawai ka ka jirgin ruwa nan ka ce kawai anan za a maka hayarta daga can zuwa can za ka raka ɗaukar mutane kana kai za ce to bismillah a gwada an gane saboda ba ka kai ta inda za ka yi za ka ci moriyarta ba kaka da ka aje ta mutane za su ce sun yafe maka saboda ba gurin da za su hau bane to haka nan duk wani wanda yake son abu to inda ya sa lalace da san jiki a tattare da shi ko to bayan da zai wannan abin ya sadu da shi yace falam ara lil kusal al hadza yuda siwa nadamin wa hirman al amani yace walam ara al hadza yuda yace ban ga wani rabo da ake bayar da shi ba lil kusala ga waɗanda suke da kai san jiki ban ga wani rabo da ake doka a basu ba na alkhairi siwa nadami in banda nadama ciza yatsa wa hirmanil amani da kuma hana su abin da suke burin samu din idan mutum yana da son jiki da lalaci in da yana daga cikin waɗanda suke so su yi karatun alkur'ani an tashe su da asuba ya yi wata dubara ya lankwashe ya je ya kwanta ya koma ya barci karfe takwas kun dawo daga makaranta a tashi a je a ci abinci tunaninku shi da ya yi barci da ku da kuka je kuka daka allo za ku zamanto ɗaya ba za a zamanto ɗaya ba kuka ɗauki sati kuna yin haka in dai Allah ta'ala ya sawa abun naku albarka a cikin wannan karatun da kuke na tsakankanin asubahi zuwa karfe takwas za ku iya haddace rubu guda a sati guda yanzu kun kere mai da rubu guda to a kullum a kullum ana tafiya daga ƙarshe ya zama to gashe wa kun zo ku za ku yi sauka amma shi bai wuce izo 25 ba ya raka ci da ya raka kashi yau da da ne za a yi sauka an gane ku to haka nan bangaren abin da ya shafi kasuwanci kuna huta da kai da shi ku je ku bude shago amma sai kake ganin lamarin shi shi a cikin lamarin shi babu kama jiki wata ran sai sha ɗaya zai zo shi shago wata ran sai sha ɗaya da rabi wata ran sai sha biyu zai zo shago kuma bai tara kaya ba in ka kama ƙasa kake irin wannan babu laifi amma kana sabon ɗan kasuwa ka ce kai barcinka ba a tashinka sai sha ɗaya za ka tafi shago ka je ka buɗe to da karfe takwas zuwa karfe goma sha ɗaya mutum nawa za su zo su shagon ka su girma su je su sai kaya a gurin wani ka kauce wa kanka alkhairai masu yawa kuma addu'a ta manzala salma da yi allahumma barik li ummati fi bukuriha hadithin sakhar ibn wada al-ghamidi wanda yana cikin sunan na abi dawud allah ka sanya wa al'umma ta albarka cikin sammakonta duk harkarka wanda za ka yi sammako cikinta Allah zai sanya maka albarka in karatu kake inda kana sammako Allah ta'ala zai sanya albarka cikin wannan karatun naka in kasuwanci kake kana sammako Allah ta'ala zai sanya albarka cikin wannan kasuwancin naka to in dai ya zama zo kuma cikin barcin da a cikin barci kake sammako kullum kana buga sammako cikin barci sai Allah ya sanya albarka cikin barcin naka ka raka mafarki mai daɗi kawai ka tashi ka raka wallahi yau ma yau ma na yi mafarkin gama a Dubai mun zo mu muna gaisa da sarkin Dubai da sauran su kai dai kullum ka ba da labarin London ka ba da labarin Amurka ka ba da labarin Ethiopia ka ba da labarin Burkina kullum a nan za ka gane kai dai ka san labaran ƙasa da sauransu amma dai karatu kai kuma babu shi saboda barci kake yi ka ce ka san komai ne wa labarin da na karfe shidda da ake bada a tun da nake bin taɓa ba fashin shi amma kai kuma fashi na sau ɗari ka yi zuwa makaranta ba ka zuwa makaranta amma labarai kai kuma wannan a kunnen ka ake wata ran za ka makara ba ka yi sallar asuba ba amma in ka tashi karfe shidda ta yi ko sai ka tsaya ka saurari labarin nan za ka yi sallar asuba kuma a haka kake so a baka wani rabo na alheri za ka samu rabo na sanin tarihi da sauransu ka ce a jamus an yi kaza a a yau da safe da aka tashi an kashe mutane kaza a gari kaza sojoji na guri kaza sun kai hari guri kaza amma Allah bai ba su basa da sauransu duka wani ya ce ayi kabbara alhamdulillah Allah gobe haka za a yi mun gane da kyau to in dai mutumin da yake mai lalaci ne baya son ka ta'usu da sauransu ba wani rabo da zai samu in banda nadama ciza yatsa da hana mai samun abin da yake guri ne da ga abokin shi ga ce wallahi kai Nigeria nan da muka je wuta ya daɗi malam da muka je mu kayan da muka same su mu taɓa tunanin za mu same su yanzu ka gare da jika ɗari uku ce na tafi da Allah da muka je mu lokacin naira ta yi wani irin faɗuwa muka samu kayan arha kacak yanzu amma dawowar mu kuma naira yanzu ta tashi yanzu abin da muka siyo shi da dubu ɗari uku nan yanzu inda ka tafi da dubu ɗari hudu ma ba za ka same shi ba ce eh kai illallah da mawahil na ce ka tashe ni da ka tashe ni da ce na fasu zuwa da ƙarshe ka fara nadama da sauransu mun gane na'am waƙila kan min hayyin wa kan ajizin kam min haya'in kam min haya'in ba
kan min haya كم من حياء وكم عجز وكم ندم جم تولد للإنسان من كسل إياك عن كسل في البحث عن شبه فما علمت وما قد شذ عن كسل شكرا وقيل an faɗa a cikin waƙa aka ce kan min haya'in wa kam ajizin wa kam nadami jammin tawallada lil insani min kasali إياك عن كسل في البحث عن شبه فما علمت وما قد شذ عن كسلي أتي كم من حياء ديوة كم يافك إلغا ديوة من حياء كنيا تولد للإنسان من كسلي سكي حيفرو تكي حيفرو متن كسالة كنيا ذات هنا ذات حيفرو متن كسالة لا لا تشي دسنجكي kana kunyar a ga kana tallal karoti a yi haƙuri ba kaskantar da ita ba ne ka yi jaharinka bai huce na kaje ka sari karoti ka sai da ba amma ka dinga kunyar a ganka kana tallal karoti shi kenan zai ka kwanta a gida in jaka biyu ce gare ka yanzu da sa'in kawo zo ka ce mai aure ba ta dala arba'in ka ci arba'in shi ne haka jima wani abokinka ya zo ka ce bari mu siyo liftan mu sha kana tsumulmula da kuɗin na da ƙarshe a kwana biyu ka kashe ɗari kuɗin ya kuma ɗari uku an gane ku kana kumyar a ganka ka je gurin wani karatu saboda kana tunanin cewa wani ɗin nan ƙasa yake da ni a kwanaki ko wani ɗin nan sa'ana ne a kwanaki ko wani ɗin nan sa'an ɗana ne a kwanaki kana kumyar a ganka a wannan gurin sai ya zamanto ya haifar maka da kasala shi ne yake kusa da kai ta yadda in ka yi amfani da damar ka ka cire kasala ba ka yi kunya ba ka je ka zauna a cikin kannin kannin kannin ka aka yi karatu da kai in ka tashi za ka je ka yi muraja aka fahimta to shi kenan in ya zamanto kana jin kunya a ganka wannan ho aboki kanan kanan kanina ne na biyar wannan lokacin da mamar shi tana budurwa ita ce yarinya ta to gabace da zai zama kana kuma ka cakula da su amma kai kuma ka san inda a ce za ka raka tafiyar tare da su Allah ta'ala zai sanya maka albarka cikin wannan tafiyar taka shine yace kan min haya'i wato ya fuka kilga da yawa kunya tawallada lil insani min kasali take haifar da kasala ga mutum kana jin kunyar a ce ka je gurin wani karatu mun gane da kyau sai sa mujahid ibnu jabar Allah ta'ala ji kansa da rahama ya ce la ya ta'allamul ilmu mustahin wala mustakbir mutumin da yake da jin kunya ba zai koyi ilimi ba idan har kana jin kunyar a ganka a gurin malam wani kana karatu ko kana jin kunyar ka yi tambaya a ce to har yanzu dama baka san wannan mas'ala din to ba za ka yi karatu ba haka nan mutumin da yake da koyi girman kai shi ma ba zai yi karatu ba mun gane da kyau kunya tana da muni wajen abin da ya shafi addini na musulunci abin da baka fahimta ba a addini na musulunci ba kunya bane ba abin kunya bane ka yi tambaya a baka amsa kuma wanda za ka tambaya din nan kada ka kallace shi a'a ka kallace abin da yake ɗauke da shi na dalilai ayoyi na alkur'ani da hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kada kunya ta hana ka ka fa'idantu da ilimin wani daga cikin malamai imma saboda kabilanci imma saboda kungiyanci imma saboda yarinta da sauransu mun gane ya ce wa kama ajizin ya fi a kilga da yawa ajizin gajiyawa ta wallada min kasalin take haifar da kasala lil insani ga mutum gajiya irin mutum ya zamanto yana da kai son jiki ya ce na gaji na tafi gona na zo ni ya kafa hujja da cewa ya gaji ya tafi kasuwa ya zo shi ya kafa hujja da cewa ya gaji ba zai tafi karatu na bayan magariba ba ya yi kaza ya yi kaza ya ce ya gaji gajiya ko to da yawa kuma take haifarwa mutum kasala za a ga wani kun je kun zo daga gona da shi tare kuka je kuka yi aiki watakila ya mafi ka aiki amma yana zauwa saboda akwai wani gure shi da yake so ya cimma za ga ya buga wanka ya fito kaman ba shi bane ya tafi gona da su amma kai kuma ka ce ka jikin nan nawa a gaje yake kana cewa a gaje kake ko shikenan barci za ka yi da aya bu ta sa a rai ne sawa a rai ne in ka sawa jikinka a rai cewa so kake huta shikenan sai ga baki ɗin kuma ka gaji shi kuma wancan kun zo da shi yana zauwa ka ga cewa ya buga wankan shi ya tafi ya tafi sha'anin shi ya ma manta da ya tafi gona kuma tare kuka je kuka yi aiki ai shi ba jikin ƙarhe bane gare shi wannan gajiyawar da ka sa a ranka ko sai ta haifar maka kasala amma ka zo ka daga gona ka gaji ka zo karfe ɗaya ta rana ka gaji idan ka biya wa kanka za ta ce maka kwanta ka yi barci kana kwanta ka huta a zuhur barin ka zati kai ka sani dama ba za ka tashi sallan a zuhur ba wataƙila la'asar ma sai an daddaba ka to amma ga wani shi kuma ya zo shi karfe ɗaya da ashirin ma ya zo yana jin gajiyar amma ya taurare saboda ya san a yanzu in ya ce ya kwanta to zai rasa ladan sallar azuhur zai haƙuri a yi sallar azuhur da shi kuma ya kwanta ya ce la'asar in sauran minti goma a yi kaza a daddaba shi a tashe shi mun gane da kyau to gajiya tana janyo wa mutum kasala mun gane da kyau irin abubuwa da yawa za a ga cewa mutum yana kafa hujja da cewa a gajiye yake shi yasa bai yi kaza ba kuma inda za ka haɗa gajiyar wani da tashi za ga cewa tashi ba gajiya ba ce a gurin tauri bai kai la'ada ma ba amma saboda bai sa abin a ran shi ba yanzu inda aka ce yanzu misali za ka tafi saudiya aka ce jirgin ku zai tashi karfe hudu nasu ba an gane ko wala inda dama yawanci ana gobe za ka yi tafiya kafi yawan yawace yawace kafi yawan yawace yawace ka je ka can kayi sallama ka je can kayi sallama kun hau mota an yi ta guje-guje da ku amma daga ƙarshe karfe 3:40 tana yi a tsaye za ka je ka ka zan yi tashi da shi ba wajen ka je ka karka roƙa musu ido amma inda a ce za ka kai karfe 1 ba kai barci a haka ba ko to in ka kwanta an sani ya shidda kake tashi saboda baka damu da abin ba amma dama irin wannan cewa za ka yi gajiya kin san inda za ki je ki a irin wannan rana din ba ka kawa gajiya a cikin lamarinka wa kam na damin jammin tawallada lil insani min kasali sannan kuma da yawa ya fuka kilga nadama wanda take mai yawa tawallada jammin ma'ana kasiri nadama wanda take mai yawa tawallada lil insani min kasali take haifarwa mutum kasala mutum nawa za a ga cewa shi yanzu ya shekara 60 ya yi nadamar shekarun da suka wuce na bada bai tsaya karatu ba kuma amma a yanzu abin da ya mai saura din ya dinga ganin cewa kai yanzu mu kawai dai sai turotar kawai lokaci ya kure kawai dai kawai mu yi hakuri mu cika da imani dai kawai haka nan ma ba zai je ya saka kanshi ba a makaranta saboda shi ya yi nadama amma kuma wannan nadama da ya kawai shi yana ganin yanzu kawai ya yi haka kawai ya yi murabus kawai ya ma fasa karatu saboda ya zai bita zai wani karatu ne kuma zan yanzu wata makaranta ce zan je yanzu ya ce a da mu je ba yanzu mun je kuma to wannan nadama din ita ma tana janyo mutum da yawa kasala za a kawo gabaki ɗaya gashi nan kamshi magana haba alhaji buka zuwa makaranta da ce shekarun sun tafi mu da muke zube dai kawai dai Allah ka mutuwa dai mu cika da imani amma ba za a gan shi ya tafi makaranta ba gashi nan da sauransu irin wanda za ka ga cewa irin wanda 'yan kasuwa ne a da daga ƙarshe ko Allah ta'ala ya amshi abinsa kaga irin yadda malaman madina suka sha bambam da sauran mutane na'am yawanci malaman madina idan yanda Allah ta'ala ya hore maka bangaren dukiya inda ka kai shekara 60 ko na'am abin da ka samu na ba Allah mushi albarka na'am zaka killace kanka yanzu ka fasa kasuwanci Na'am, ka rufe Allah, kasuwanci abin da ka samu na bashi zaka yi ta ci na'am irin gidaje da ka sa na haya da sauransu da dukiya da kake da kwai gari da sauransu da 'ya'yanka da ka kafa da sauransu wannan sun isa Allah musu albarka amma yanzu kuma sai a zo a gyara lahira na'am a walam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir zala sallallahu alaihi wa sallam ce a azara Allah ila mrin akhara ajalahu hatta balaga 60 sana na'am hadisin Abu Hurairah wanda yana cikin Sahih Bukhari to dan haka idan aka kai wani mataki na rayuwa idan ka girma to a san an girma na'am kada ya zama to san dukiya ya zama to ya rufe idanka a kullum kana ƙara shekaru kuma ƙara san dukiyar yana cikin rayuwarka haka dama manzo Allah sallama faɗa dan adam yana girma amma kuma abubuwa guda biyu suna girma a wajen shi san duniya da kuma san rayuwa mai tsawo a kullum dan shekara 60 yanzu in ka ce mishi baba Allah sa a cika da imani yanzu nan da gobe ko jibi ne fa shekara ɗaya shekara biyu ce kwatanka a bakin ka tsinan ne kuna wasa da shi wai ya zage ka ya ce kwatanka a bakin ka da kaje gari sai na binne ka ce jikina kaga jikin mutuwa a jikina na'am Mm, kuma inda a ce dan adam yana da miliyan ashirin a wannan lokacin ko ba zai kallaci ba wannan miliyan ashirin in tashi yanzu kokari zai yi daga ran kamar so yake ta koma ashirin da biyar ko talatin ya kai shekara sattin ma yanzu ka ce mishi ya zauna a ci miliyan ashirin bakka da hankali yau muka zo ashirin ina za ta kai mu ashirin miliyan ashirin ga wani can shi kuma ko miliyan ɗaya ba shi da amma kuma ya san Allah ta'ala shine mai bayarwa amma kuma yana nan yana rayuwarsa akan tafarki mai kyau ba shi da matsala komai to shi yasa da nadama da gajiya da kunya wannan idan suka tattaru ga mutum ko to za su haifar mai da lalaci da san jiki da hutu iyaka an kasalin filbahat da an shubahin iyaka mala ya ce ka shedinka ina yi maka galgadi an kasalin dangane da yin lalaci filbahati game da yin bincike an shubahin game da abubuwan da suka rikitar maka duk abin da ya zamanto kana cikin rashin saninsa baka fahimce shi ba akwai shubaha a tattare da shi to ka yi bincike iyakacin gwargwadon ƙarfinka game da abin da ya shafi ka gano bakin zara imma halak imma haram idan ba kowace tambaya ba ce ake wa malami akwai lokacin da idan ka kai wani matsayi akwai tambayar da bai kamata ba ka jefa wa malami ita ya kamata kai ma ka raka wahaltar da kanka wajen bincike an gane da kyau Yeah.
yanzu idan malam ya ce wannan mas'ala din wane ya tattauna a kanta cikin littafi kaza to kai kada ka nemi malam iya maka bayani yadda ya tattauna a kanta shi mai littafin ka yi ƙoƙari ka samu littafin ka karance shi saboda kai ka ga mas'ala din da idanka na'am
an gane ku na'am laisa al-khabaru kal mu'ayanati din yanda mai labari ya iya baka labari bai kai ba yanda aka yi a gabanka na'am din yanda mutum zai ɗauki fatawa ya baka da daɗinta bai kai yanda kai za ka gani da idanka ba gashi a guri kaza mun gane da kyau to shi yasa idan ya zamanto kana ɗalibin ilimi a kullum kai sai dai ka yi tambaya a baka amsa idan aka baka amsa ko aka gaya maka littafin da za ka je ka samu wannan matsala ɗin kuma kana da kwai a tsarwa tsarwa lugawiya kana da kwai jari na larabci za ka iya karanta wannan littafin kuma kana da littafin to ka je ka ɗauka ka karanta shi ya fi alkhairi sama da ka ce malam bayanin dai ya wadatar ba sai ka ƙara bincike akan masala ɗin ba ka je kai ma ka faɗaɗa shine iyaka ka shaidinka kai ɗalibin ilimi an kasalin dangane da san jiki fil bahatsi game da yin bincike an shubahin game da abubuwan da suka rikita a gare ka fama alimta abin da ka sani ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a kai mas'alar da ya zamanto kayi bibiye ta sama da littafi goma ka karanta maganganu na malamai a kanta to ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan dama da ya baka karanta karanta wannan mas'aloli har ka fahimce su na'am
wa ma qad shadda anka amma dukkan abin da ya zamanto ya ratse maka ya zamanto ya ware baka fahimce shi ba ka karanta mas'ala kaza a cikin littafi kaza akwai wani guri da ya daure maka kai baka fahimce shi ba ka karanta wannan mas'ala da a cikin littafi kaza har wani guri ya tumke maka fa fahimce shi ba ko to sali sai ka yi tambaya a baka amsa an gane ko ka je wajen malamai ka yi tambaya imma abin da ka fahimce shi a cikin littafi to ka gode wa Allah ta'ala abin da ya zamanto kuma ya ratse maka baka fahimce shi ba ka yi iyakacin ƙoƙarinka ka kasa ganowa yadda za ka haɗa maganar nan ta wannan malami ta fito a fili ƙarar ma'anarta ka kasa yi sai ka je ka tambayi na sama da kai saboda dama haka ne wa foka kulle zai ilimin alim duk yadda kake da kwai sani to akwai na sama da kai duk yadda kake da sani akwai na sama da kai mun gane da kyau to sai ka je ka yi tambaya amma in ya zamanto a kullum kai ka ce kai ba za ka yi bincike ba masala ana zawa ana jefa maka ita in ta rikitar da kai shikenan kawai zaka ce barkatin ta umalawa ne ya faɗi ra'ayinsa akan masala ne idan ya faɗa shikenan kai ka kare da ita irin masalar da muka tattauna akan ta ranar litinin ko ta wajen abin da ya shafi ranar laraba ta wajen abin da ya shafi mutumin da an ɗaura mai aure da mace bai kusance ta ba kuma ta yi ciki har ta aihu bai kusance ta ba muka ce dan wane ne dan mai gidan ne alwaladul lifirash wal ahir hajar sannan kuma da yanda shari'a ta yi da kuma sabani na malamai akai to irin wannan masala din wanda ya zama to tana buƙatar ka ka yalwata bincike akai ya zama to ka kallaci dalilan kowane bangare waɗanda suke ganin cewa li'ani zai kore wannan dan daga gare shi da sauransu sai ka yi ƙoƙari ka yi bincike ka karanta littattafai sama da goma akan matsala ɗin kuma kada ka karanta na mazhaba guda ɗaya ka karanta na malaman musulunci wannan a cikin malikiya yake wancan a shafi'iya yake wancan cikin hanafiya yake wancan cikin hambaliya yake to wannan zai sa daga ƙarshe ka fita da natija ra'ayin da ya fi ƙarfi ta fuskar dalilai a wajenka shine ra'ayin da malaman da suka tafi akan kaza da kaza kada ka dogara akan fatawar malami akan waɗansu mas'aloli wanda suke mas'ala ce wanda take akwai sabani tsakankanin malamai na musulunci akwai mas'aloli da dama wanda idan za mu gan su a haka za mu ga cewa kamar ba sabani akai amma kuma akwai sabani na malaman musulunci akai yana abin da ya shafi yanzu idan limami ya dauko da ya dago daga sami Allahu liman hamidahu zai ce rabbana wa lakal hamdu ko ka zai zai kyale mamu da su ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu ko za su takaita ne akan rabbana wa lakal hamdu kaga wannan masala ce wanda akwai sabani akan ta sannan kuma idan aka dago daga wannan lokacin kafin ya tafi sujada wannan tsayawar da mutum zai zai dora hannunsa akan kirji ko ka zai saka su ne wani shi ma akwai masa akwai sabani akai na malamai sannan kuma idan mutum ya tafi zai yi sujada me zai fara kaiwa a farko hannayen shi sannan gwiwoyin shi sannan goshinsa ko ku a'a gwiwoyin shi su zai fara zubarwa sannan hannayen shi sannan kuma goshinsa wannan akwai sabani na malamai kuma kowane bangare daga ciki za ga cewa malamin sunna ne ya tafi akan wannan ra'ayi din to irin wannan masaloli din sai ya zama to ka ƙara karatu da kyau ka fahimci wancan hadisin ga abin da yake nufi wancan hadisin ga abin da yake nufi wannan malami ya fassara wannan hadisin da ma'ana kaza wancan ya fassara shi da ma'ana kaza sai ka ga wanne ne aqrabuhuma ila sawabi wanne yafi kusa da daidai saboda kowanne daga cikin su ijtihadi ne yayin wajen fassara wannan hadisi din sai ka fitar da natija daga ƙarshe mun gane da kyau to shine fa ma alimta dukkan abin da ya zama to ka san shi to ka gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan babbar ni'ima da ya maka amma wa ma qad shadda anka dukkan abin da ya ratse maka ina aka ce ashudud shine warewa warewar jama'a zamu zo muna zauna anan amma wani yazo shi ya zauna daga can za ce shadda wa man shadda shadda fi nar wato wanda ya ware shi kadai to dukkan mas'alar da ya zama to ka karanta ta ka karanta ta amma ita baka fahimce ta ba yanzu sai ka ajiye ta a gefe ɗaya kenan haka suke ada idan ina karatun littafi matsalar da ban gane ta bayan sai in mata alama sai in hudo ta a nan gefe ta zama to shaza kenan Allah ina karatu ina karatu yanzu idan na tashi zan je wajen malami na san guraren da na musu alama a guri da na samu na matsala na farko na yi lamba ɗaya na yi kaza na yi kaza gashi nan wannan gurin mu fahimce shi ba a warware mishi a guri na biyu na yi lamba biyu na yi kaza na yi kaza na yi kaza wannan shi ba mu fahimce shi ba idan da kana zuwa ka buɗe littafi ka ga lamba uku ka san ba shi bane na farko daga ta ɗaya za ka koma ta ɗaya ta biyu ta uku har ya zuwa ka ƙare littafin nan shine ce sali ka tambaya na'am
wa qad qila mm.
al-kasalu min qillati at-ta'ammuli fi manaqib al-'ilmi wa fada'ilihi Mm.
فينبغي للمتعلم أن يبعث نفسه على التحصيل والجد والمواظبة Mm.
بالتأمل في فضائل العلم
to shi kenan wa ƙadƙil haƙiƙa an faɗa aka ce alkasalu lalaci da son jiki yana haifuwa ne min ƙillatin ta'ammuli da ƙaramcin lura fi manaƙibil ilimi a cikin darajoji na ilimi wa fada'ilihi da fadaloli na ilimi ƙaramcin karanta fada'il na ilimi da kuma manaƙib na ilimi shi yake janyowa ɗalibin ilimi ya yi kasala wajen karatu amma inda ka san cewa yau idan ka tafi kasuwa ko shakka babu za ka samu ribar jaka ɗari ina ga ba sabga ba ko sabgar wanda kuka wuto ciki ɗaya ake da shi ka ce yau wane ga jaka ashirin ka yi haƙuri da ba na haƙuri sabga ɗin nan ba zai yi ba ya ce ana zabgar kai kawai ka sa duniya gaba ce je kai je kana sa duniya a gabana in ba a je ba aka samu ku an ba ku kaga jaka ɗari ko to inda a ce mutum ya san abin da zai kwasa na lada da ganima a wajen Allah wajen abin da ya shafi neman ilimi ko wallahi ba zai kasala ba tafiyarka da zamanka a gurin karatu da komawarka gida wannan duka kuna tare da mala'ikai kuma addu'a suke maka Allah ka sa ya fahimta Allah ka ɗaukaka darajarsa a duniya da lahira Allah ka mai kaza Allah ka mai kaza na alheri wannan addu'ar da mala'ikai za su yi maka yanzu wani lokacin zuwa mutum yake ya baje kuɗi mai yawa ya je wajen wani malami wanda yana kyautata mai zato ya ce yana baran addu'a wanda wannan malamin ba ma'asumi ba ne yana iya saba wa Allah amma saboda idan malam ya ce je ka Allah maka albarka za ka ji kamar ma ka samu albarka da na'am to ina kuma ga mala'ikai wanda su kuma la ya suna Allah ma amarahum su maka addu'a a ce duk lokacin da kana makaranta mala'ikai sun sabke fuka-fukansu kana saman fiffikensu ne a ce kuma suna ta maka addu'a a ce lokaci kaza in minci goma za ka yi kana makaranta suna ta maka addu'a in awa ɗaya za ka yi kana makaranta cikin addu'a kake ta mala'ikai ya za ka gushe da abin da ya shafi neman ilimi ya za ka gushe game da abin da ya shafi karantarwa ya za ka gushe game da abin da ya shafi a ganka a hanyar makaranta daga a kowane lokaci wannan in ka kallace shi kadai mala'ikai suna maka wannan addu'a ɗin ta alkhairi za ga cewa dan wancan ya yi gulmarka wancan ya ci namanka wancan ya maka kaza wancan ya maka kaza haka aje shi a gefe saboda kai ka san abin da ka sani mun gane da kyau shine ce min illati ta'ammuli yana haifuwa ne daga karancin lura fi manaqibil ilmi a cikin tsolo ko kuwar ilimi darajoji na ilimi wa fadailihi da kuma fadaloli na ilimi fayan baghi lil muta'allimi yayi kamaci ga almajiri mai neman sani an ya ba'atsa nafsahu ya zaburar da kansa yana an ya nahada nafsuhu ran shi ya zabura ya zaburar da kansa ala tahsili akan tabbatar da karatu wal jiddi da kokari wal muwazabati da dawwama akan karatu din bit ta'ammuli da lura da lura fi fada'il ilmi cikin fadaloli na ilmi ya karanta ayoyi na alqur'ani wanda suke bayani akan fadala ta ilimi ya karanta hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suke bayani akan fadala ta ma'abuta ilimi da kuma shi ilimin da kuma almajirai masu neman ilimi din wannan zai sa sai ya zamanto ya ƙara kwaɗayi akan kwaɗayin da yake da kwai a baya na baya na'am naga na'am za mu karanta maganar Ali ibn Abi Talib na'am فإن العلم يبقى ببقاء المعلومات Mm.
والمال يف- يفعنا يف- يفنى Mm.
كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه Mm.
رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال ya ce fa'innal ilma haƙiƙa ilimi ya baƙa yana wanzuwa ne bi baƙa ilma'alumati da wanzuwar abubuwan da mutum ya sani wanzuwar shi tana tabbata ne da wanzuwar al-ma'lumat ɗin idan aka ce yau ka san littafi guda ɗaya ko kuma ka karantar da shi to ko bayan ka mutu wannan ilimi ɗin yana nan naka mun gane ko eh bayan mutum ya mutu yau a ce malam wane ya faɗi ya rasu amma ga wane da wane da wane da wane ɗalibansa ne daga kaji karatun su zaka ce kai sun tuna mun malam wane wallahi kai Allah ji kan malamin su karatun da suke suna karantarwa amma yana kwanci a cikin kabari ladan yana kai gare shi saboda shi ne su ladan mun gane da kyau to matukar akwai waɗanda za su koyar daga cikin waɗanda ka koyar da su to kana nan a raye kamar yadda abiya ce na gaba za su mana bayani akan haka ɗin filla-filla walmalu ya fina dukiya shi kuma karewa yake dukiya watakila za ga mutum ya yi zabani imma Allah tabaraka wa ta'ala ya amshe kayansa kafin koma ga Allah ɗin imma ya zamanto ya mutu ya bar dukiyar magada sun ci da ya ƙarshe kuma magada ɗin su tabbatar da ita su lalata ta haka ce ita dukiya dama don abin da yake matsayin abin da ya shafi na duniya ne kayan duniya ko kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadithin Anas dan Malik wanda yana cikin Sahih Bukhari yace haqqun 'ala Allah Allah ya tafiya shay'un min ad-dunya illa wada'ahu ba wani abu na duniya da zai daukaka face sai Allah ta'ala ya kaskantar da shi idan da ana cewa ne yafi kowa dukiya a garin nan imma da ran shi Allah subhanahu wata'ala nuna mishi wani yaro dan mitsitsi wanda ya fi shi ya fi shi wannan dukiya din da watakila wannan yaron lokacin da shi wannan mai kudin da ya rufe kofa a garinsu yake neman kudi yaron nan bai san ba ma menene ilimi menene kadago amma da ran shi Allah ta'ala ya nuna mai gashi wane ya fi shi kudi kuma ba shakka a kai in aka zo ana zance ko garrama ba yi mun gane da kyau imma kuma a ce kai wani tsohon mai kudi ne fa da tsohon in kaji ana tsohon mai kuɗi ne kala ga yadda da cewa a yanzu yana daga cikin masu kuɗi a ce su wani an gaya musu kuɗi hai duniya ce ɗaya halinta wani ne zaka gan shi a zaune a saman buzu ce wani da a kujerar ma da sai mai tafshi amma ka gan shi yanzu akan buzu ka ga ya koma mai tsohon mai kuɗi so ita dukiya haka ce in Allah ta'ala damƙa maka ita ka yi ƙoƙari ka tabbatar da aiki na alkhairi da abin da Allah ya hore maka dan ba kullum bane zaka tashi kana da ba kullum bane ake kwana a gado kamar yadda Bahaushe ya faɗa to haka ne ba kullum bane zaka tashi kana da yau idan kana da to ka sa abin da zaka yi na alkhairi wanda duk ran da aka ce baka da mutane ba za su maka dariya ba yau aka ce Alhaji wani ba shi da ku mutane da yawa waɗansu sai ma sun fi shi damuwa su ce kai Alhaji wani lokacin yana da Allah saka mai da alheri ƙauye kaza lokacin da ba su da wuta shi ya ciri ya kullu ya je ya samu sola suke ganin haske wannan Allah sa ka mai dare Allah sa haske cikin gabarinsa wannan garin shi kuma shi ya je musu masallaci da makaranta babu malamai da za su karantar amma shi ya kokari ya samu malamai daga cikin gari ya ɗauka ya kai su saboda su koyar da su yanda ake ibada wannan wannan alhaji Allah sa ka mai dare gashi ba shi da dukiya amma a yanzu duk inda ya huce an san girman shi an san kima shi an san darajar shi amma ga wannan shi kuma ya shibka tsiya lokacin da yana da kuɗi su suka ɗaurewa ƙarya gindi gidan karuwai su suka ɗaure mai gindi suka shiga suka wuta yadda aka cika takarru aka ba da damar a gina shi suka shiga suka wuta suka ɗaure mai gindi masu coci suka yi cocinsu a gari suka shiga suka ɗaure mai gindi masu gidan jiya suka zo aka buɗe gidan jiya to da ya tsaya ce wanda za su ce mai calama sun fi wanda za su ce kai Allah ta sa shi yawa wanda za su ce kwanta da ya bata ya kwantu ba ma a ce kirin ne ya karya ya faɗi hiri a ce da baka ganin shi yana hawa hilikis amma yanzu ya koma hawa fejo yanzu da yana hawa mota korola amma yanzu ya koma hawa kaza kaza kaza daga ƙarshe dai ka gaishe a saman moto ana nana su ce mu so muke a mu gaishe a kan belo na'am na gane da kyau saboda bai ba aikin alheri to shi yasa idan kai aiki na alkhairi da dukiyarka to ko ta kare wanda za su maka addu'a ta alkhairi sun fi yawa sama da wanda za su zage ka amma in dai baka shibuka alkhairi ba ko mutanen kirki ga baki dai za su yi godiya da Allah ya sa a baka da dukiyar so alhamdulillah wani da bashi da dukiya lokacin da yana da dukiya nan da dare aka zo ba ma iya barci a unguwar nan zai zo da katunan bab da rediyo da sauransu ya ɗarmiya ya wa'annan matasan gindi kawai su kwana suna ishe-ishe da dora musu sanwa da sauransu da aka ce babu ba shi kenan ba a zauna lafiya gwaya gidan nashi zai sai da kwarar ka dora musu san hoto mun gane da kyau kama qala amirul mu'minina ali ibn abi talib karramallahu wajhahu kamar yadda ali ibn abi talib Allah ta'ala ya girmama wuskarsa ya fada رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace radina qismatal jabbari fina min yarda da raban da aljabbar bai dora karaya shine ubangiji subhanahu wata'ala yayi fina a cikin mu idan aka ce aljabbar shine wanda yake dora karaya gashi wannan kasancewa arzikin shi ya kwanta amma kuma da Allah ya kaddara sai ya tashi ka ganshi ya miƙe cip ya mafi daɗin wannan shi ne dora ta Allah kenan amma dora ta bil'adama idan mutum ya kare idan aka dora shi ba zai koma irin na da ba amma Allah ganin damar shi ne yau ya karya ka kuma idan ya tashi dora ka sai ka mafi da kyau shine aljabbar kenan yana daga cikin sunaye na Allah aljabbar wallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada huwar rahmanur rahim wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizu aljabbarul mutakabbir na'am aljabbar kenan yawwala ana cewa abdul jabbar kenan abdul jabbar na'am to shine aljabbar mun yarda da rabon aljabbar wanda yake mai dora karaya fina a cikin mu da yayi rabon da yayi a cikin mu lana ilmun ali ibn abi talib yace mu Allah ta'ala ya mana baiwar ilimi walil juhali malu kuma Allah ta'ala ya baiwa jahilai ki da humai dukiya. Na'am. Ce mun yarda da wannan rabo. Allah ya albarka. Abin da Allah ya bamu na ilimi mun yarda ba za mu yi kuka ba akan rashin dukiya da muka yi. Na'am. Ce dan me yace fa innal ilm fa innal mala yafna an qaribin. Ce dukiya tana karewa ba da jimawa ba. Nan ba da dadewa ba za ta kare ba wai fata bane yake wa mai dukiya. A haka ne ita dukiya. Dukiya imma ka mutu ka barta ta koma ta magada da ka da kaso dukiya ta magada za ta koma fa innal ilma yabqala ya zalu amma shi kuma ilimi ba yana gushi yana wanzuwa ne baya gushewa ba wani wanda zai ce yau babban malami gashi ya faɗi ya rasu amma kuma ya bar gadan ilimin sa ga diyansa ba wani wanda zai faɗi haka wanda ya yi karatu kawai shi ya yi karatu amma duk abin da ka karanta a ce ka karanta littattafan duniya ga baki ɗayansu na musulunci ko ɗanka ba wani wanda daga cikin ɗayanka wanda ya yi karatun nan yau ka faɗi karasu ba wanda za a ce a ɗauko littafi ɗaya a bashi a cikin kanka